إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا نوني قوتا شاترا يقول muna sha tara ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 wanda ya dace da biyu ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum malam yace mumassil quraish bayna yaday rasul sallallahu alaihi wasallam mumassil quraish wakilin quraishawa wanda ya wakilci quraishawa bayna yaday rasul sallallahu alaihi wasallam ga yanan yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وبعد إسلام هذين البطلين bayan musulunta waɗannan gwarzayen jaruman guda biyu aljalilaini masu girma guda biyu hamza tabni abdulmuttalib hamza ɗan abdulmuttalib wa umar abnil khattabi radiyallahu anhu da kuma umar ɗan khattab Allah ya kara musu yarda bayan musulunta su mala ya ce aka zaci sahaibu gizagizai sun kama tankashi suna budewa suna yayewa daga ainihin sararin samaniya mana duk wata matsala tana yayewa tana zuwa ƙarshe wa faqal mushrikuna mushrikai kuma sun farfado an sukrihim daga mayan da suke ciki daga imuwar da suka sa kansu a ciki fi tankilihim bil muslimina a cikin daukan matakin azabtar da musulmai da suka ce za su wa ghayyaru tafkirahum kuma suka sauya tunaninsu fi mu'amalatihim ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mu'amala su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina da kuma mu'minai watin da dama takiya ake cewa ko hagu takiya a koma dama to tunda hagun takiya bari su dawo dama waqtaru uslubal musawamat sai suka zabi salo na ainihi ba da tai shine musawama ka taya abu ka ce nawa ko kuma ka taya abu ka ce nawa za ni baka ko ya za mu yi da kai ya za yin karbi na kai maka karbi na uwa sai suka zaɓi mi hanya ta tai ta tattaunawa ta ba da tai wa taqdimin raga'ib da kuma salo na gabatar da abubuwa na kwadaitarwa abubuwan da dan adam yana son su ko ba haka ba ba wanda ba ya son kuɗi ba wanda ba ya son gida ba wanda ba ya son mota ba wanda ba ya son mata ba wanda ba abubuwa dai ga su nan to ana iya kwadaitar da mutum da su ta hanyar ya ɗan saurara daga abubuwan da yake waɗanda ba a su walmughriyat da kuma abubuwa waɗanda suke masu rudarwa masu ɗaukan hankali sosai wanda za su ɗauki hankalinka su shagaltar da kai daga muhimmin abin da kake tashi kana aikatawa sai suka zaɓi wannan tunaninsu in sun bi wannan hanya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su ci nasara walam yadri haula'il masakin waɗannan miskinan ba su san cewa anna kullama taflu alaihi shamsu cewa dukkan abin da rana ke bullowa akan shi la yusawi janaha ba'udatin bai yin daidai da fifiken sauro amma madinin lahi a gaban addinin Allah da yanci ga addinin Allah to in dai ba da addinin ne za ka samun abin ba ma a baka wani abu duk darajar shi duk yawan shi duk girman shi addini na gaban shi wadda wata ilai cewa duk abin da yake gaba kiran zuwa ga Allah subhanahu wataala zuwa ga addinin Allah to ya fi karfin duk abin da ke cikin duniya fa khabu saboda haka sai suka tabi wa fashilu suka samu cikas fima aradu cikin abin da suka yi nufi muna gane ba ko a wasu sun yi tunanin in sun taya manar sallallahu alaihi wasallam duniya manzo Allah zai karba san da duniya yake so da ya nema abin shi to ba ita yake so ba Allah subhanahu wataala ya turo shi ne saboda ya kira mutane zuwa ga Allah mutane su gane cewa Allah bai halitte su dan wani abu ba sai dan bauta Allah subhanahu wataala qala ibn ishaqa malan nan ishaqa yace haddathani yazid bin ziyad yazid dan ziyad ya karanta mana hadisi an Muhammad bin Ka'ab daga Muhammad dan Ka'ab al-Qurazi dan Bani Quraiba ya bani labari college huddithtu an gaya mani anna Utbah ibn Rabi'a lalle Utbah dan Rabi'a wa kana sayyidan ya kasance shugaba ne qala yawman wata rana yaji wa huwa fi nadi quraish alhali shi yana cikin dandalin ƙuraishawa majalisar ƙuraishawa ana zanne wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma yana shi kare cikin masallaci zanne to sai utba dan rabi'a yace ya ba shara quraish ya ku taron quraishawa ala aqumu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam shin bana tashi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ko in tashi ma in ta wurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ukallimahu sai in mashi magana game da abin da yake akan shi da wanda muke akan shi wa aridu alaihi umuran kuma in bujiro mashi da waɗansu alamun ramana in kwatanta mai wasu abubuwa ko ya karba la'allahu yaqbalu ba'daha mai yiwa ya karbo su daga cikin alamun da zan gaya mashi fanutiyahu sai mu bashi ayyaha sha'a kowane cikin al'amuran ya zaba sai mu bashi wa ya kuffa anna shi kuma ya kyale mu ya kame daga barin mu kai kara magana game da mu kai kara cewa ba addini muke ba kai kara ce ma allolin mu gumaka nan wa aridu alaihi wa zalika hina aslama hamza radiyallahu anhu a wannan lokaci lokacin da Hamza dan Abdul Muttalib ne ya musulunta wa ra'aw ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yakthurun suka ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta daduwa suna karuwa ana ta shiga addinin musulunci wa yaziduna suna ta karuwa fa qalu sai quraisha suka ce ma utba dan rabi'a bala suka ce eh kaje ka mishi magana kaje kai ma ka gwada ya abul walid ya kai baban walid kuma ilaihi tashi ka tai wurin shi fa kallimu kai mashi magana fa qama ilaihi utba sai utba ya tashi ya tai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mashi magana hatta jalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zanna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce ya ibn akhi yace ya kai dan dan uwana innaka minna lalle kai a wurinmu haitu kan alimta ka riga ka sani minas sifati cewa kana da matsayi kana da girma kana da ɗaukaka kai babban mutum ne bilashira a cikin danginmu walmakan kuma kana da wurin zama fil nasabai a cikin asali mana ka san yadda kake da mu ka san kai mutum ne mai daraja kuma dangin kama a cikin musu yi kowa daraja wa innaka qad atayta qaumaka kuma lalle kai ka zo ma mutananka bi amrin azim da lamari wanda yake babba farraqta bihi jama'atahum da shi wannan al'amari ka rarraba taron su abinda ka zo shi ya kawo rabuwa kai shi ya raba mu kai da kan ma da yake yanzu ka raba mu akwai masu addinin ka akwai masu addinin mu ka raba mu kai wa saffata bihi ahlamahum kuma da wannan abin ka wautar da hankulansu kace su wawaye ne ba san ma abin da suke ba wa aibta bihi alihatahum da shi kuma ka aibanta allolinsu wa dinahum da shine kuma ka aibanta addinin su kace ba addinin gaskiya bane wa kafarta kuma ka kafirta bihi da wannan da mabarin zuwa da wannan addinin naka mammaza wanda ya wuce min alihatin ko min abayin daga gumaka daga uwayensu ma'ana dai ya gaya manim sallallahu alaihi wasallam gashi gashi wannan dai magana dama an sha inta san baya ma wasu sun mai ita basma yace manim sallallahu alaihi wasallam ka saurara ka ji minni da gare ni a aridu alayka umuran zan bujiro maka da wasu al'amurra tan durufiya ka je kai nazari a cikin ta la'allaka taqbalu minna ba'daha mai yiwa ka karɓi waɗansu daga cikinsu a wurinmu ƙara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko mai riwaya ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul ya abul walid asma yace ya abul walid ka bani ina jinka qala yace ibn akhi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mai saukin kai sai tsaya saurare ka da kuma haka ake so duk lokacin da kake da sabani da mutane mutum ya zo ranka ya ce yana son ya magana da kai saurare shi kaka ce kai mutumin banza kuma kaga arna ne ba mushrikai ne ba kafirai ne bale ba tsakanin musulmi da musulmi fahimta ce ta sha bamban kai kai gabas shi yayyan ma amma dukkan ku kowa yarda da Allah subhanahu wataala saboda haka idan mutum ya zo wurin ka karbi ka saurara ka ji mi za ya faɗi kuma wanda ya faɗi daidai ne shi kenan ka ce to ai dama haka muke in ko ba daidai ka ce to kaga inda ke da kuskure wuri kaza wuri kaza wuri kaza wuri kaza manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bal walid kai ya bal walid as ka faɗi asma ina jin ka qala ibn akhi sai ya ce ya kai da dan uwana ma'ana yana so ya ce mai ya kai dana ko ga ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a ni ba danka bane kai da ke arni manzo Allah ya karba domin dattijo ne ko ba komai duk babba in ya zo wurinka ya kamata ka bashi girman shi kowa da irin girman da Allah ne wannan yana da girman shekaru wannan yana da girman kudi wannan yana da girman ilimi yawa kowa ya aje kan shi inda Allah subhanahu wata'ala ya ji shi kai ya rena wani babban domin duk girman karatunka da girman matsayinka to akwai ko mai girman shekaru shi ma yana da irin girman da Allah ya bashi kuma ana so wannan girman ka kiyaye shi ya ce in kunta innama turidu in ka kasance kana nufi bi ma jita game da abin da ka zo bi yi da shi min hazal amri da wannan al'amarin malam in kudi kake so in kuri kake nema ja'alnaka jama'na laka min amwalina za mu tattara maka kudaden mu daga cikin kudaden mu za mu tattaru wannan mai dinari 100 wannan mai 200 wannan mai 500 wannan mai dubu wannan ma mai dubu kaza duk mu tattara mu baka in kudi kake nema hatta takuna aktharana malan saboda kudin su ne matsalar daga cikin matsalolinsu kuɗi ana rayuwa ne don neman kuɗi kawai Ki kuma addinin musulunci ba a rayuwa don neman kuɗi ba a neman kuɗi da addini yawwa kuɗi ana neman su wani wuri in kana son kuɗi to kakka neme su ka zange al'akilu bidini kuma ba kayan kuɗin kuma an kayi su ma ba su ciwuwa ba kai sai da kai ta tarawa ba ka ci hatta ta kuna asara na malan sai ka kasance kafi mu kudi mun yarda in kudi kake nema za mu maida ka kai kai kowa kudi a cikinmu kai ne babban attajirinmu ba shi kenan ba wa in kunta turidu bihi sharafa in kuma kana neman daukaka da matsayi ne da wannan abin da ka zo da shi na addininka sawwadnaka alaina sai mu nada ka shugabanmu ka kai wani ruwa rana ba shugabanci kake so ba to kai ne shugaba shikenan ba sai an yi to ne cewa gida ka gaya mu tun da farko ma shugabanci kake ne ba shikenan hatta la naqba amran dunaka har sai mun kai ba yadda za a yi mu yanke hukunci ba tare da sanin ka ba saboda kai ne shugabanmu wa in kunta turidu bihi mulkan idan kuma sarauta kake nema da addinin nan da ka zo da shi mallaknaka alaina to za mu maida ka sarki a kanmu yake nan ka zama sarkinmu duk gaba ɗaya sarauta ta komo gari ka wa in kana hadha allazi yati kariyan tarahu idan kuma wannan abin ya kasance wani abu ne da yake zo maka cikin mafarki da kake ganin shi la tastati'u raddahu an nafsika baka iya ture shi daga kanka don ka kwanta sai kai ta ganin mafarki cewa cikin mafarki ana ta gaya maka ba abun bauta da gaskiya sai Allah la ilaha illallah gumakan nan da aikin banza ne addinin da muke in mafarki ne ake kuma ba ka iya maganin wannan mafarkin falabna na kafin ba sai mu nemo maka magani ka warke ba san shi ne wanda ya kowa lahiya ba su ne marasu su ne za a nemo ma likitocin su masu magani wa badan na fiye amwalana kuma za mu kashe kudadenmu za mu kwada kudadenmu a cikin yi maka magani ba shi kenan ba hatta nubri aka mewa har sai mun sa kawarke daga wannan ciwon fa innahu domin yadda lamarin yake rubama ghalabat tabi'u ala ar-rajul so da yawa mai biya yake rinjayi akan mutum ana shedan yana iya rinjayi akan mutum cikin mabarki hatta yudawa minhu har sai an yi maganin shi sai an nemi magani sannan ya warke aw kama qala lahu ko kuma kamar yadda ya ce mashi hatta iza faraga utba a lokacin da utba ya kare wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya stami umin inda Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraren shi qala yace aqad faragta ya abul walid manzo Allah yace shin abul walid ka gama magana ka ka kare qala na'am yace na kare qala yace fasma minni to ka saurare ni ka ji kai kuma ni ma ga sakona bala yace af'alu yace zan zan aikata zan saurare ka wani yana yi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bismillahir rahmanir rahim amin تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه من ذلك يكرنتو من سورة فصلت حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسئلة من ذلك يتشك بدا كراتو أتشكنتا يقرأها علينا تكرنتا مش فلما سمعها منه أتبع شيكما أتبع ديجي وأنن كراتو لك من ذلك صلى الله عليه وسلم سورة فصلت أنصت له سيشروا kamar yadda aka yi shiru aka saurare shi shi ma sai shiru wa alqa yadayhi ya jefa hannayen shi khalfa zarihi bayan bayan shi mu'tamidan alaihi ma yana dogaro da su yayi haka game da hannun shi baya yasma'u minhu yana sauraron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'an manzo Allah ya kare ila sajdati ya zuwa sujada mina daga ainihin wannan sura suratul fusilat fa sajada sai sujada kuma qala kana manzala sallallahu alaihi wasallam yace qad samita ya abul walid kai abul walid kaji ma samita kaji abinda kaji fa anta wa zaka ka ta kai ka sani ba dai kaji wannan sakon daga Allah ba ko to kai da abinda ka zo da shi can kai ka sani wanga za ka ɗauka ko wancan wanda ka zo da shi kaga ba fassara aka mashi ba saboda cikakken ba larabi ne ba ya bukatan wata fassara yin larabcin da aka yana jin shi lokacin laraba larabcinsu bai lalace ba yanzu ba larabi sai karanta ma aya ce bai gane ta ba kuma harshen shiri saboda harshe ya yi rauni ba larabi musamman wanda ya rayu cikin birni su ma yadda kaga muna da 'yan boko waɗanda ba san addini ba haka suke da su kaga mutum kawai karatun boko da larabci ne kawai karatun boko ba da ingilishi ba ba da faransanci da larabci amma karanta mai ƙura'ani bai fahimta wani za ka same shi yadda ya san turanci ma bai san larabci ya kan ba larabi sai larabcinsa irin na gida wanda ba rubuta shi ake ba bai rubutuwa shi za ka ganin duk kowa wannan kowa kamar hausa ta cikin gari amma larabci wannan wanda ake karantawa haka ka karantawa su ba su gane abin da kake rubuta kama da yake wannan tun da ne tun gabanin al'adu da alamomi su takudu da juna kowa na rayuwar shi wuri guda kaga larabci harshe bai canza ba lokaci bai gurbace ba bai lalace ba manzo Allah ya ce mai to shikenan ka ji qur'ani ko to tahi kai ka sani da al'amarinka fa qama utbatu ila ashabi sai utuba ya tashi zuwa ga sahabban shi mutanen shi fa qala ba'dhum li ba'd sai sashi yace masashi nahlifu billahi mun rantse da Allah laqad ja'akum abul wali lalle abul walid ya zo maku bi ghairi alwajhi alladhi dhaba bihi ba da fuskar da ya dawo da ita ba mana ba da fuskar da ita da ita to ba da ita ya dawo maku ba ya canza mun rantse da Allah yadda muka ga ya dawo bai ci nasara ba kuma abin da ya sauraro ya mai tasiri ya kama jikin shi falamma jalasa ilaihi lokacin da ya zanna wurin su qalu suka ce ma wara'aka ya abul walid me ke bayan ka ya kai abul walid ya ya kai me ya faru qala yace wara'i bayana anni samaitu qawlan lalle ni naji wata magana wallahi ma samaitu mithlahu qat yace wallahi tunda ake ban taba jin irin wannan magana ba tunda nake ban taba jin ta ba wallahi ma huwa bishi'in yace wallahi abinda naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba waka bane wala bisihr yace wallahi ba tsahi bane ba asiri bane wala bil kahana yace wallahi ba bokanci bane ji abubuwan da kuke cewa waka ne asiri ne bokanci yace wallahi ba shi bane magana shi ta masu hankali ce ko magana ce tsararriya sa'annan magana ce ba ta rarraba kai ba ya ma shara quraish yace kai quraishawa atiuni ku yi mani biyayya wa ja'aluha ku sanya ta bi a gare ni wa khallu baina hadha ar-rajuli ku rabu da wannan mutumin wa baina ma huwa fi da abin da yake cikin shi fa ta jiro ku nisance shi kawai ku tai ku yi harakar ku ku kyale shi shi ma je harakar shi wa wallahi ya ce na rantse da Allah la yakunan da li qawlihi lalle sai ya kasance ga maganar shi alladhi sami'tu minhu wanda naji gare shi naba'un azim lalle sai labari mai girma ya kasance ga maganar shi wannan dai wanda ne yace wallahi to bayan ta akwai labari mai girma kuma haka nan ne Allah ya ce qul huwa naba'un azim ka gaya masu cewa alkur'ani labari ne babba amma ya ta sa'alu ha'anin naba il'azim suna tambayar ka game da labari mai girma kusan raka yi ce sai wani labari mai girma ya kasance ga magana shi fa'in tusibuhu la'arabu idan laraba suka same shi suka kama shi suka kashe shi faƙad ku fitumuhu bi ghairikum lalle an maku maganin shi da wurinku can wasu ne suka yi bada da shi suka kare da shi shi ke wa in ya zara alal arabi in kuma ya ci nasara ya yi rinjaye a kan larabawa fa mulkuhu mulkuku mulkin da ya samu ɗin nan bayan ya ci nasara a kan laraba kaf ɗinsu to ai kuma mulkin ku ne cin nasarar shi cin nasarar ku ne domin dan uwan ku ne dan garin ku ne surikin ku ne dan ku ne jikan ku ne magajin ku ne kanan ku ne wa izu wa izu kuma daukaka shi daukaka ku ce wa kuntum asadan nasi bi kuma sai kun zamanto kun kowa farin ciki da wannan abu in ya same shi qalu suka ce saharaka wallahi ya abul wari bi lisani suka ce wallahi da harshen shi ya dauke maka hankali ya maka asiri wallahi ya kai abul wali qala sai ce hadha ra'yi fihi yace ina gaya muku wannan shine ra'ayi na cikin manzo Allah abinda na gano cikin lamarin mutunan nan kenan mutanen da muka gwada mai kuɗi muka gwada mai shugabanci muka gwada mai mulki duk abubuwa na gwada mai ko kallon su bai ba bai ba gaya mana kawai karatun shekaran ta mana su wannan mutunan ku gyale shi kawai ya ce amma to ga ra'ayi na fasna'u ma ba dala ku kuje ku abin da ya bayyana gare ku kawai ni dai ba na ƙara tara wannan mutunan وفي روايات أخرى أتكلم سرواي ندبا أن أتبة استمع للي أتبع ياي سولاري نكرتنا القرآن حتى إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الله كتند من الله صلى الله عليه وسلم يكي قوله تعالى مقنع الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتموت da ya kai daidai na wurin kala ya ce hasbuka ya ce mazala sallallahu alaihi wasallam ya isa haka nan hasbuka ya isa ka tsaya haka nan kawai wa wada ya dahu ala fami rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zo annan shiga bakin manzala sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya rufe bakin annabi ya ce ya isa haka wa la shadahu bir rahim an yakuffa ya lallaba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zumunci ya ce don zumuncin da ke tsakaninmu da Allah ka tsaye da karatun na hankalin kawai wa zalika makhafata an yaqa an-nadir abin da yasa dan tsoron kan gargadi ya fado gare su sun makama ila alqawmi sannan ya tashi wurin mutanen shi fa qala ma qala sai bada abin da ya bada to wannan shine abu na farko daga cikin abubuwan da suka faru bayan musulunta umar da hamza da abdul muttalib radiyallahu anhu muna ganewa ko kaga anan sai mu manzala sallallahu alaihi wasallam tayi na kudi tayi na mulki na sarauta da shugabanci ruwasa'u quraishin yufawiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugabannin ƙorashawa ga sunan suna mufawa ba tattamnawa canza miyo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana raja'a quraish kamar dai fatan quraishawa lam yanqati har yanzu bai kare ba bima ajaba bihi annabi sallallahu alaihi wasallam utba game da abinda manzo Allah ya ba utba amsa da shi alaqtirahatihi abusa shawarwarin da ya kawo manzo Allah صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن صريحا في الرفض وما النبي صلى الله عليه وسلم بكسن شيء بينا كررا أولين كين كربا ودنا أبو بند أتبع كاوم مزالما ko bai nuna kinsu ba don kawai karatu yi awil kabuli ko kuma karba bai ce ya ki karba ba kuma bai ce ya karba ba bai ba shi amsa ba bal tala alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzala karatun qur'ani mashi ayatin ya karanta mashi ayoyi lam yafhamha utba wanda utba bai gane su bai tashi ta yi ko lam yufahimha utba bai fahimtar da utba cewa waɗannan wato abubuwan da Allah ya saukar da ya saukar manna alqur'ani sun ba abubuwan da ka zo man da shi kawai dai manzo Allah ya karanta mai waraja min haitu jaa kuma utba ya koma daga inda ya zo to shi yasa fatashawara ru'asa quraish fi ma bainahum sai ƙuraishawa suka yi shawara a tsakaninsu wa fakkaru suka yi tunani fi kulli jawanibin qadiyya a cikin dukkan ɓangarorin matsalai suka dime ta ta ko'ina wa darasu kullal mawaƙin kuma suka karanta dukkan matakai birawiyatin da zurfin tunani wa tarayyusin da kuma nawa da jinkiri hatta shtama'u yawman har sai da wata rana suka hadu inda baril Kaaba a wurin bayan Kaaba ba da gorobe shams bayan rana ta faɗi wa arsalu ila nabi sallallahu alaihi wasallam suka aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya da'unahu suna kiran shi fa jaa musri'an sai manzo Allah kawai zo da sauri manzo Allah zo da gaugawa yarju khairan manzo Allah yana fatan wani alheri ne ya faru mai yiwa wanda ya je wurin su ya gaya masu abinda aka karanta su ce su ma musulunta za su shi za manzo Allah ya to da sauri ya zo falan ma jalasa ilai lokacin da manzo Allah ya zanna wurin su qalu lahu mithla ma qala utba sai suka kara gaya mai abinda utba ya gaya mishi wa aradu alaihi nafs al matalib suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan dai bukatun nasu allati aradaha utba wanda utba ya kawo su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahum zannu kamar dai sun yi tsammani annahu lam yathiq manzo Allah bai yarda ba bai amince ba bi jiddiyyati hadha al-ard da gaskiyan wannan abin da aka ce za a bashi kaman yana ganin mutum guda ya zo zo ya magana da suran gari gaba daya tunanin su ba kawo manzala bai yarda da mutum da yana yana jiran ya ga mutane da yawa su tunanin su suka ce mu je mai mu gaba daya mu nuna mai cewa to ga mu gaba daya mu ne shugabannin makka abinda aka gaya ma ran nan to haka nan ne fa a tunanin su ba hina arada utbatuwa da lokacin da utuba ya gitto mai waɗannan abubuwan shi kadai fa idza araduhum ajma'una idan su gaba daya suka kawo mai wannan abubuwan cewa da abin da yake so ya zaba guda cikin su ya siku kenan manzo Allah zai amince wa yaqbalu ko manzo Allah zai karba yarda walakin qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ma bi ma taquluna yace ba ruwa na da abin da kuke faɗi ban da wani abin da kuke faɗi ba ma jitukum bi ma jitukum bihi ban zo muku da abin da na zo muku da shi ba atlubu amwalakum dan neman dukiyoyin ku ba ba kuɗin ku nake nema ba abin da ba ku ne tunkara ba wala sharafa fikum kuma ba ɗaukaka a cikin ku nake nema ba wala mulka alaikum kuma ba mulki nake nema a kanku ba walakin Allah ba'athani ilaikum rasulan sai dai Allah ta'ala ya aiko ni ma'aiki zuwa gare ku wa anzala alayya kitaban kuma ya saukar mana da littafi mai girma wa amawani an akuna lakum bashiran wa nadhira kuma ya umarce ni da in kasance a gare ku mai ba da labari ne mai dadi ga wanda ya ba Allah mai ba da labari mara daɗi ne ga wanda ya ƙibin Allah subhanahu wata'ala kawai baban laftukun risalati rabbi saboda haka na isar muku na kawo muku saƙonnin Allah mahalicina wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha kamar yadda Allah ba da labari game da annabi Hud da annabi Nuhu sun gaya mutanensa ka uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin bayan taqbalu minni in kuka karba gare ni ma jitukum bihi abinda nazo maku da shi fa huwa haqqukum fid dunya wal akhirah to shine hakkin ku a duniya shine hakkin ku a lahira wa in taruddu alayya in kuma kuka maida mani abin da na zo maku da shi asbiru li amrillah zan ci gaba da hakuri akan sha'anin Allah hatta yahkum Allah baini wa bainakum sai Allah ya hukunci tsakanina da ku aw kama qala ko kuma kamar yanda maiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu fantaqalu sai suka tashi ila nuqtatin ukhra ya zuwa wani ainihi abin na daban wa talabu minhu suka nema ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yasala rabbahu ya roki Allah ta'ala ubangijin shi an yusayyira anhumul jibala yasa duci ya zange tafiya akan su zange ganin duci na tafiya wa yabsuta lahumul bilada kuma ya shimfida musu garuruwa mana ai musu wasu garuruwa can da manya manya da gidaje da komi da hanyoyi wa yufajjira fiyal anhar kuma ya kukkugo masu da gulabi a cikin waɗannan garuruwan wa yuhyiya lahum al-mauta kuma ya rayu masu da matattu wala siyama qusayy bin kilab musamman ma qusayy dan kilab a raya musu shi a dawo da shi da rai fa in saddaquhu yu'minuna bihi idan sun gaskata shi to za su yi imani da shi fa ajaba bi nafsi ma sabaqa min al-jawab sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ba su amsa da waccan da ya amsa yace shi Allah ya aiko shi Allah ya saukan mai da littafi ne Allah ya ce gargaɗe su ne ya san masa da sa kawai ce wannan ba shi ke yi ba ida ba bai ce masa yana wasu abubuwa irin wannan ba shi ya gaya masu ɗan aikin Allah ne Allah ya aiko shi kuma ga sako ne yana gaya masu kawai ban takalu ila nuqtatin zalita ai yanzu ne basu daddara ba sai suka tashi zuwa mataki na uku wa talabu minhu an yas'ala rabbahu suka neme shi ya roki Allah malicin shi an yada asalahu malakan yusaddiqu Allah ya aiko mashi mala'ika wanda zai zanki gaskatawa don manzo Allah ya magana sai mala'ika ya ce gaskiya ne wa yuraji'unahu fi kuma su tattamna da shi a cikin shi wa an yaj'ala lahu jannati wa kunuzan wa qusuran min dhahabin wa fidda kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mai gonaki da taskoki da manya-manyan gidaje na zinari da azurfa ba ja ba hu bi nafsil jawab sai dai ya ba su irin waccan amsa din da hayyo ban taqalu ila nuqtatir rabi'a sai suka cira ta zuwa mataki na hudu da har yanzu ba su daddara ba wa talabu min azaba suka nemi azaba da gari shi an yusqita alaihim as-samaa kisafan ya sarewa masu ya sa sama ta rikito ta faɗo a kansu kire-kire guntu-guntu ya kasa yadda sama take kasa yadda za a ce a yaddo maka ita kasa kama ya kulu kama yadda yake cewa wa ya tawa'adu kama yadda yake masa alkawari na basu wa ƙala shi manzala ya ce zalika ilallah Allah ya ce wannan abin da kuke nema yana wurin Allah in sha'a fa'ala in Allah ya ga dama sai ba ni ne ke yi ba ni ba Allah bane ni bawan Allah ne ni ma'aikin Allah ne annabin Allah ne raka abubuwan da kuke nema Allah ne kada ke yanzu fa qalu sai suka ce amma alima rabbuka shin Allah ka bai san an na cewa lalle Musa najlisu ma ka za mu zanna tare da kai ba wa nas'aluka mu roke ka wa natlubu minka kuma mu nema gare ka hatta yu'allimaka ma turaji'una fi shin Allah bai sani ba har ya sanar da kai abinda zaka maida mana amsa da shi dan me ba haka ba Allah bai san haka ba wa ma huwa sari'un bina kuma ya gaya maka abinda zai aikata gare mu idan lam naqbal in ba mu karbi magana ka ba yayin rishin kunya wa akhiran a ƙarshe dai haddadu sai suka tsoratar da manzala a shaddar tadid mafi tsananin tsoratarwa wa suka ce amma wallahi la natrukuka wa ma fa'alta bina ba za mu kyale ka ba da abin da kake aikatawa gare mu hatta nuhlika ka wallahi sai mu halaka ka aw tuhlika na ko kuma sai ka halakar da mu ma'ana ɗayan ɗayan mu sai ya halaka ko dai kai ka halaka mu ko kuma mu kawo ƙarshen ka faƙama rasulullahi sallallahu alaihi sala'anin manzala sai tashi ya bar su wansarafa ilari manzala ya koma wurin iyalin shi hazinan yana cikin bakin ciki asifan yana cikin damuwa lima fatahu saboda abin da ya kubce mashi min tsama'a min ƙaumi kwaɗayin da ya ji na mutanen shi ya ko sun karba addinin musulunci tsala ya dawo cikin damuwa azmu abi jahlin to ganiya abu jahl shi kuma ala qatli rasulillah abu sa kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama walamma sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya dawo anhum daga wurin su khatabahum abu jahl sai abu jahl ya masu magana fi kibriyai a cikin kasaita shi da girman kan shi wa kala yace ya ashara quraish yace ya ku quraishawa inna muhammadan qad aba lalle na muhammad yaki illa ma tarawna sai dai abinda kuke gani yaki komai sai dai abinda ya gaya muku min aibi dinina na bata mana addinin mu wa shatmi aba'ina da zagin iyayenmu da kakanninmu wa tasfiya ahlamina da wautar da hankulanmu wa shatmi aliyatina da kuma zagin allolinmu wa inni wahidullah to lalle ni ina ma Allah alkawari ko wani Allah ne la yajli sanna lahu bi hajarin lalle sai na zaune mashi da duci ma utiqu hamlahu dutin da nake iya dauka shi to sai na jefa mai shi ya hallaka shi fa idza sajada fi salatihi idan yayi sujada cikin sallar shi fa dhaqtu bihi rasahu zan kankwata kanshi da shi ma'ana zan jefo shi ga kanshi kawai kan ya fashe gaba daya fa aslimuni inda zalika ku mi kona wurin wannan a wani la'uni ko kuma ku hana ni bal yasna ba da zalika banu abdi manafin ma badalahu in ne mai haka to banu abdi manaf su je su yi abin da ya bayyana gare su to abin da za su sun dade ba su yi ba qalu suka ce wallahi la nuslimuka li shay'in abada wallahi ba za mu mika ka ga wani abu har abada mana ba za mu dan ka kashe su ba za mu mika ka ba mu ce mu ce ga ga yanan kai ba alama abin da kai mashi ba famdi lima turidu kaje kai abin da kake so kawai ko mu cikin mu da wanda ya samu haka yi mai zai ka babu wanda ke jin tsoro ka je abin duk abin da an dade ba a yaƙi garin ba falamma asbaha abu jahl lokacin da abu jahl ya tashi da safe akhadha hajaran sai doko duce kama wasafa kamar yanda ya siffanta tun majalasa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'an ya zanna manzalasa yantaziru yana jira manzala وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو من الله كو يي سبكو كما يند يسابا ان سبكو فقام يصلي sai tashi yana sallah وقد علمت قريش kuma su quraishawa sun riga sun san me Abuja ne shirya muna ganewa ko وقد غدت قريش quraishawa su ma sun yi sabko fajalasu fi an diyatim sai suka zanna cikin majalisa majalisarsu yantaziruna ma abu jalin fa'ilun suna jiran su ga menene abu jali zai aikatawa falamma sajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya kai goshin shi kasa yi sujada ihtamala abu jalin hajara sai abu jali ya dauki wannan katan ducan thumma aqbala nahwahu sa'an ne tinkaro wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza dana minhu har sai da yayo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raja'a munhaziman sai ya juya yana mai sauri munkami anniko mumtaqi'an li launin launin shi ya canza jikin shi gaba ya canza mumtaqi'an launuhu mar'uban yana karkarwa yana ta zanzana ya bi sat ya dawo ala hajari hannun shi sun bushe akan dutsen sun kame haka ga dutsen sun tsaya haka yana rike da dutsen sun kame ba su moci ala hajari akan dutsen shi hatta qadafa al hajar bi yadi sai da ya jefar da dutsen daga hannun shi sannan ya ji sauki wa kama ilayhi rijalu quraishin sai waɗansu mazajen quraisha suka tashi wa qalu da suka ce ma Abu Jahl malaka ya Abul Hakam me yasa me ka ya ka Abu Jahl qala ce qumtu ilayhi li af'ala bihi ma qultu lakum al bariha na tashi dan yin aikata abinda na gaya maku shi zan aikatawa gare shi yace falamma da nautu minhu lokacin da na yi kusa da shi arazali dunahu fahlun min al-ibil yace wani amale wani raƙumi amale ya bayyana gari ni la wallahi ma ra'aitu mithla hamati yace kai tunda nake na rantse da Allah ban taba ganin kamar kan wannan raƙumin ba bungume man kai ne na raƙu wala mithla kasarati haka ma ban taba ganin kamar bakin shi ba wala an yadihi ban taba ganin kamar hakorin shi ba lifalin qat ga wani amalatin da nake ga yadda gungume man kai ga yadda katon baki ga yadda hakori an yaba su ne hakorin da waɗannan zagwage irin na na na kari na kura na zaki na damusa to raƙumi yana da su ha bacin raƙumi a irin na shanu ne ko haƙori gare jerarru haka to shi wannan ya ce ya gan shi da haƙori ba ka kenan ba raƙumin ba ne sarauta allah ce allah ya turo mashi ya ce fahamma bi sai ya yi niyya shi wannan raƙumin ya rahu da an yakula ni ya canye ni shi za ku gaga na yi tsaye da dutsen na yadda shi kuma na juye da gudu ina tahiya qala ibn isaqa ibn isaqa ya ce fa zukira li sai aka gaya mani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace zaka jibrilu sallallahu alaihi wasallam laudana la akhadahu manzo Allah ya ce ba raƙumi ne ba mala'ika jibril ne da ya yi kusa da mala'ikan ya kama shi da ya ƙara zuwa daidai inda nake to da shi kenan mala'ikan zai kama shi ko kaga duk da haka nan kamata ya yi kamata ya musulunta tunda ya ga haza amma sai mai da abin ya ce asiri ne tsayi ne dama sun ce matsayi ne musawamatun wa tanazulatun tai daban-daban da kuma tanazulatun sabka daga haƙi shi yake ce ma tanazul kace na yayi haƙi na na baka na bar abin da nake yi na bar maka shine tanazul walamma fashilat quraish yayin da qurayshawa suka ci baya fi mufawadatihim almabniya a cikin tattaunawa su wadda aka gina ta alal igra'i abu sa wato tunzirawa wattarghib da kuma ainihi kwadaitarwa wattadid da ban tsoro wattarhib da karin ban tsoro yayin da duk suka wadana abuwa suka gaba su nasara ba wa khaba abu jalin fi ma abdahu abu jali shi ma ya taɓe ya lalace cikin abin da ya bayyana shi minar ru'unati wa qasdil fatki na rashin imani na kekashewa da kuma ainihin hallaka annabi sallallahu alaihi wasallam tayaqqadat fihim raghabatul wusuli sai kwadayin kaiwa kuma ta farka a cikin su ila hallin hasifin ya zuwa warwarewa wadda take mai sauki yunqidhu wadda za ta tsamo su amma hun fi daga abin da suke a cikin shi wala yakunu yajzimuna ba su kasance suna yanke hukunci ba annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala batilin yana akan ƙarya balkanu a sun dai kasance kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ta'ala yace balhum innahu innahum lafi shakkin minhu murib lalle su suna cikin shakku mai sa kokonto daga al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana ba su yanke hukunci ba yin ba su dauki mataki guda ba muna ganewa ko farao to sai suka ga an yi sawimuhu sallallahu alaihi wasallam su tattamna su yi tayi ga manzo Allah fi umuri din a cikin al'amuran addini yanzu a bar magana neman duniya addinin da yake son a zo a mai tayi cikin addinin wayal taku bihi su haɗu da shi fi muntasafi tariq a tsakiyar hanya wayat ruku sai su bar bakon bakon alai sashen abin da suke akan shi na addinin nasu wayi talibin nabi sallallahu alaihi wasallam su nema nabi sallallahu alaihi wasallam bi tarki ba'dhi ma huwa alai shi ma da barin sashen abin da yake akan shi wa zannu annahum bi hadha tariq suka yi tunani cewa da wannan hanyar sayusibuna alhaqqa za su yi daidai da gaskiya in kana ma ya dawo ilai nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan in abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan shi gaskiya ne muna ganewa ku su su bari shi ya bari yawa sai a haɗu kowa ya yi nashi ba tare da wani ya taba wani ba ana nan dai ke na haihu rawa ne saƙa malamin saƙa ya rawato bi sanadi da sanadi kala ce ya tara ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wai kubu bi kaba الأسود بن عبد المطلب الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة وأميس بن خلف والعاص بن وائل السهمي waɗannan suka haɗu da manzala suka tare gaban manzala sallallahu alaihi wasallam manzala na da wafi sai aka tare gaban shi haka wa kanu zawi sun kasance ma abuta asnani shekaru ne fi qawmi a cikin mutanen su duk tsohi ne wa qalu sai suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam halumma ka zo falnabud ma ta'bud mu bauta ma abinda kake bauta wa ta'bud ma na'bud kai ma ka bauta ma abinda muke bauta wa nashtariku lan wa anta bil amr sai mu hade da mu da kai cikin al'amarin addini ka bauta ma goma ka mu bauta ma Allah ka shi kadai fa in kana alladhi ta'budu khayran mimma na'budu idan abinda kake bauta shi ya fi alheri daga abinda muke bauta kad kunna kad akhadna bi haqqina minhu to sai kasance mun karba haƙƙin mu daga gare shi wa in kana ma na'budu khaira in kuma abinda muke bauta shine mafi alheri min ma ta'budu daga abinda kake bauta kunta sai ka kasance kai ma kad akhadta bi haqqika kai ma ka rike rabanka mino daga gare shi fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah ta'ala ya saukar da sura a cikin su Allah ya ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Allah ya ce kai kafirai ka ga ya musu bani bauta abinda kuke bauta ba har zuwa karshe ne as-suratu kullu dukkan sura wa akhraja 'abdu bin humayd wa ghayru mala abdu dan humayd da wani sun fitar an ibn abbas daga abdullahi dan abbas anna quraishan qalat lalle quraishawa sun ce lau salamta alihatana la'abadna ilahaka da zaka rungumi ko da zaka shabi ko da zaka taba gumakanmu mu ba da mun bauta mu Allahnka mana ka taba gunki da niyyar mi ya sa ma albarka ko ya biya ma bukata an kai haka nan to kuma sai mu bauta mu Allahnka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da qul ya ayyuhal kafirun kace ya ku taron kafirai la yabudu ma ta'budun as-sura ta kullu sura dukkan ta gaba daya wa akhraja ibn jarir wa ghayruhu an ibn jarir da wani shi sun bazar da hadisi daga abdullah da abbas to anna quraishan qalu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam lalle quraisha sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'budu alihatana sanatan kazo ka bauta ma allolinmu shekara guda wa na'budu ilahaka sana mu ma mu bauta ma Allah ka shekara فأنزل الله تعالى سوكد قل أفغير, دي أفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهل كجي مسشن ونن الله كجي أمرننا أمبوتا ويابو تعالى جاهلي بانا بوتا قوة سي الله ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة yayin da Allah ya yanke wannan tattaunawa mai sa dariya tattaunawa ce mai ban dariya bi hadhihi mufasalati jazima da wannan labawa wadda take yankakkiya lam lam tay as quraish kullal ya sai zure quraish ba su yanke tsammani ba hayyan ba sai da ransu ba bal abdau mazidan min at-tanazur sun ƙara bayyana wani ƙarin sabka daga haƙƙin nasu بشرط أن يجري النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجري النبي صلى الله عليه وسلم بعض التعديل wato da sharadin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma dan gyara ya dan yi wani dan gyara haka fi ma ja abi min at-talima cikin abin da yazo da shi na karantar wanda Allah ya saukar da ita gari shi wa qalu sai suka ce yati bi qur'anin ghairi hadha aw badil suka ce a ka sake wani qur'anin mun bauta ma Allah ka zo da wani ƙura'ani wanda ba annabi ko kuma ka canza shi ma shi kenan mu matsalar mu da wannan qur'anin ne da ka zo da shi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu law sha Allah ma menene wannan nan kullu sha Allah ni ma talautu alaikum wala adrakum kafirai sun sai yi bi qur'anin gairi hada aw badil zanta ka zo da wani qur'ani wannan ba wannan ba to shi ne suka ce ya zo da wani ƙura'anin da ba wannan ba ko kuma ya musanya shi faƙafa allahu sai allah subhanahu wa ta'ala ya yanke hada sabila ayyazan wannan hanyar ma allah yanke ta bin zari ma ya ruddu bin nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim da sabkar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai maida masu martani akan shi faƙwale sai Allah ya ce ƙul ma ya kunu li an ubaddila umin tilqa'i nafsi ka ce masu ba yiwa gare ni in musanya shi daga wurin kaina ni da kaina dan ba nau bane sako ne na Allah ina tabi wa illa ma yuha ilayya ni ba abin da nake yi sha abin da aka yi mani wahayi inni akhafu ina saitu rabbi azaba yawmin azim lalle ni ina jin tsoron azaba wani wuni mai girma in na saba ma Allah malicina ونبه كما الله يفذكر على عظم خطورة هذا العمل أكن جلما هذا إلو ونن على أمر بقوله da ainihi ne faɗin Allah subhanahu wataala wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu wa idhan latakhaduka khalila ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا التي وإن كادوا للك فريسون قصا ليفتنونك سفتنيك سنوكي مك عنك عن, عن الذي أوحينا إليك daga wannan alkur'anin da muka yi wayi zuwa gare ka li taftari alaina ghairahu dan ka shaci fadin wani shi akan mu ka musanya shi wa idan da an yaka kaulatta ka zo ka khalila da sun dauke ka babban masoyinsu walaula an sabbatna ka Allah ta'ala ya ce ya rasulullah in ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta lalle ka kusa tarkanu ilaihi ka karkata zuwa gare su shay'an qalilan wani abu dan kadan Allah ya ce mu muka tabbatar da kai muka muka sa ka tsaya tsayin daka akan cewa lalle dai zaka rike sakon mu ashe kaga abin sai da tabbatar wata Allah subhanahu wataala sai da kamawa Allah in ba kamawa Allah da an girgiza ka shikenan sai a yadda ka da an jinjina ka ba nauyi shikenan amma Allah na cikin lamarin ka shikenan Allah ya kama ma ya goyi bayan ka ya karfafe ka ya tabbatar da kai to ba wanda ya ce maka wani abu idan la'azaqnaka a lokacin da ka karkata zuwa gare su dan kadan din da mun dandana maka zaifal hayati wato ruban yawon rayuwa da ka sha wahala wa zaifal mamati da kuma ainihi ruban yawon mutuwa za ka sha wahalar rayuwa kuma wurin mutuwa ma ka zo ka sha wahala kuma la tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu maka mai taimako akan mu ba ba wanda zai kama maka waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗansu abubuwa da suka faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da kafiran makka ko muna ganin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye tsayin daka akan cewa lalle zai tsaya bauta ma Allah ya kira zuwa ga Allah ya tabbatar da cewa ba a bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala wannan duka ana ba mu labari ne saboda mu zamanto masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kwaikwayon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addini shine gaban komai babu wani abu da ya kai addini eh addini duk shine gaban komai yana gaban kasa yana gaban kudi yana gaban mulki yana gaban sarauta yana gaban mata yana gaban komai duk wani abu da ka sani in dai ga addini to me dashi baya ka sa addinin ka gaba Allah yayi ka da addini ba addinu rasul mali fastamsik bihi fa daya'uhu min a'zamil khusran addini addinin musulunci da kake gani shine jari kamar yadda kasan ɗan kasuwa ba jari bige-bige ne kawai ce sai da jari duk lokacin da ka zo kana hirar da shi yaya kasuwa ci tuwa ka zan kasuwa in dai babu jari sai hakuri ana nan gamu nan dai ba musamman ina muke ba to haka duk wanda baya da addini to baya da jarin rayuwa shine jarin rayuwa inda jari yake ga ɗan kasuwa to kai ma matsayinka na mutum haka addini yake jari gare ka idan ka rasa addini to shi kenan ka yi babba asara kasirta duniya wal akhirah ka rasa duniya kuma ka rasa lahira ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarko baka samu komai ba kenan ka rako mutane duniya haka addini shine gaba addini kyakkyawa a bisa alkur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata yadda suka fahimci alkur'ani suka fahimci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin musulunci shine rayuwa kuma duk wani abu da ka sani wasu abubuwa su ma ba ce kakka yi kishin su ba kakka rike su ba ba wai saboda addini ba kuma ba ruwanka da kasarka ba saboda addini ba ruwanka da al'ummarka ba saboda addini ba ruwanka da kasarka ba ruwanka da garinku ba a'a duk abin da ya saba ma addinin musulunci akan san ƙasa to sai a aje shi a so addini haka duk abin da ya saba ma kudinka ya saba ma addini to aje shi ba cewa kai kakka nemi kudin ba kana cikin kasuwa kana harkoki za ka kama ta kasuwa wadda caca ci amma akwai riba kayan maye ne za a sayar amma akwai riba zalunci ne za a yi a hada da kai ka kawo kudinka a yi zalunci a cuci mutane ka samu riba mai yawa miliyan ɗari za ka sa sai ka samu miliyar ɗaya amma ba akwai cuta ciki akwai zalunci akwai ha'inci ciki sai ka yarda matsayinka na musulmi ka ce a ina da miliyan ɗari Allah ya bani miliyan ɗari ta ishe ni dama me nake nema duniya in na samu miliyan dubu ma me za ni da ita in dai ta wannan hanyar ce to ba na son kaji garen tsaya da kuɗi na miliyan ɗaya ta koma miliyan goma amma ba da walakin to sai ka aji ta abin da ya saba ma addinin musulunci to so ake ka da shi gebe ka rike addininka amma kuma ba wai cewa kai ba a daga ran nan ba ruwanka da dukiya ba a dukiya tana na ana neman ta ta hanyar ta halaliya ta hanyar da Allah subhanahu wataala ya halatta Allah ya sa mu dace Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka shahi mana hawayen mu Allah subhanahu wataala ka kawo mana karshen duk walalin da muke ciki anya amsa ta to bismillah ina ji yawa tambayar da yake yace uwa ce ke ganin su take a wani gida to ita wani shi a wani gida ba a ba ta ciwo kuma tana da juna biyu to kuma sai na fara kawo sai dan uwa uwa ta kawo ci gida sai ta kawo ta kwanta ba ta tana nakuda ko ga kama dai ba ta da asirci sai zan ta kashi da yake ba sai ta kawo ta gida wasu Allah ta karshe ta aiki sai ta ce ai mijin ma ya yi masa wata magana ya ce ya sarrafa da suka zuba tun da haka da ne ba kire suna kowa da su kai gidan tsohon jiki a aka yi jiki a kusan da kama jiki a komi da kuma to sai daga bayan mun yanzu ta shirya ta ce kuma ya yi tun kafin ta zo da ya san da yake nan da aka ta gama ta to shi ne suke tambaya ne ne kun ce wannan
mace ce ke rayuwa gidan miji ba a ba ta ci wani lokaci kuma ga juna biyu ba da mai kulawa da ita ran da yawa ta tawo ta iske ta tana nakuda sai ta dauke ta kai ta likita kuma Allah ya sa ta haihu to sai take ce ma yawa ta ta dama mijinta ya gaya mata cewa ya ma sallame ta shine sai yawa ta ce to tunda haka nan ne kawai shikenan bari in doke ki mu ta gidan mu ta can gida ki haihu can ayi biki ayi komai tunda ya ce ya sallame ki ko miji da yazo aka gaya ba zai ce shi bai wannan magana shi bai ce ya sallame ta gaskiya ne maganar miji ta ake aiki da kuma ko da ya faɗi wannan bai kamata sai su dawo gidan shi saboda nan ne za ta mi yawwa kuma ta tashi yin magana ba sai yanzu sai da aka yi haihuwa har bai kamata tun ya kamata ta gaya musu saboda haka kenan tun da ya ce shi bai saki ba to bai saki ba ya ji tsoron Allah maganar da ya faɗa cewa haka ɗin ba mamaki ita kuma saboda damuwar da take cikin ita ce ya sallami tun da yau a bata abinci sai a yi kwanaki ba a bata ba ta za ta nema abinda za ta ci da kanta to saboda haka kenan duk da haka nan dai ana aiki da magana miji saboda magana ce da ta fito daga wurin shi kuma ta shi bai hodi ba kuma yi tsoron Allah in ya san ya bari to babu abin nan kuma sallama ba ta daga cikin kalmomin saki kalmomi ne masu bakuna da yawa to tunda an tambayi miji kuma ya- in ma ya bari to shi ba saki ya bari ba shi kenan ba saki ba saboda an sallamu mutum yana ya ɗauka wata magana wadda ba saki ba ina ganewa ko? yawa saki yana tabbata ne da namiji ya ce mace ya saki ta kawai ya fada mata kaga wannan kararar ba a ɗauka wata magana yawa ya fada mata magana cewa ya saki mata shi amma tun da ba ya haka ba shi kenan saboda haka ba aiki da wannan magana kuma shi ya ce bai yi ba to bai saki ba kenan Allah ya samu dace alaikum salam na'am bismillah ina ji a ina jin shi ba hujja a tsaye da haihuwa saboda gaibu ne ba a san me za a yi faruwa gaba kenan kamata ya yi a ce abin nan a je a diba a gani cikin kuwa ke da ita ko a in ku bi kuna da ita sai ku ci gaba da shan magani da ku da ɗayan ku guje shan magani tun da kuma abin ya same tun da an kuka ci gaba da shan magani da ikon Allah ɗaya na gaba da wahala ne a samu a same su da wannan abu amma ba a tsaye da haihuwa saboda a haihuwa gaibu ce ba a sama za a haihuwa ba ta ba a diba ku ba ko Ba- daga- an an diba ku duba kuda a to shi kenan Eh, tun da kun haɗa yi kowa na da cikin ku dole a sa- su su shiga matsala tun da kowa cikin ku yana da ko to wannan ba za a tsaye da haihuwa sai kun koma wurin likita ƙwararre game da ciwon wannan na- ciwon na imasi ya ba ku labari in ɗayan ku ta haka za ku yi ta haihuwa su cikin irin wannan wahala to ana iya dakatar da haihuwa saboda rayuwa kuka yi koko wahala kan yaran kenan kuna yin shawartar shi in akwai matakin da ake ɗauka ga masu irin wannan uwaye su bidi suna da a ɗauki mataki wanda zai kare yara na gaba su kamu da wannan cutar to sai a yi kuma babu shi kenan inda haka za a yi ta rayuwa to shi kenan kuna iya tsayawa sakamakon wahala dama haihuwa akwai hukuncin tsira ta yin akwai wahala addinin musulunci ya hana wahala ba ya son wahala la barara wala dirara wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi yadikum ila taluka Allah subhanahu wataala ba ya son mu jefa kanmu cikin wahala Allah ya sa mu dace shikenan ko to Allah ya sa mu dace Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu cimaka mai albarka ka ba mana karshen wahala gaba daya ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su Allah ka raba mu da jahilci game da addinin mu ka raba mu da jahilci game da rayuwar mu ya Allah ka raba mu da kafirci da munafurci da shirka ya Allah ka raba mu da duk mugayen halaye ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya duk wanda baya da lafiya Allah ka ba shi lafiya yana nan tare da mu ko yana gida ko yana likita kwance ya Allah ka ba shi lafiya kuma Allah ka sa jiya ta zaman to kafara a gare shi ya Allah akwai malam Habibu ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi yana nan kwance yana jiya baya da lafiya Allah ya bashi lafiya akwai malam Zubairu Alaramma shi ma yana nan kwance baya da lafiya muna fata Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya da dukkan marasa lafiyar musulmi gaba daya Allah ya ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu ya Allah ka raba mu da keta da bakin ciki tsakanin mu ya Allah Allah ka sa mu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka sa mu rungumi junan mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Yeah.